الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي salamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barkatu takwas ga watan ramadan shekara ta 1440 hijiriya wanda ya dace da goma sha uku ga watan biyar shekara ta 2019 meladiya za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka a zamanmu na bakwai darasi na bakwai kenan wanda a jiya Allah ya ba mu labari da kisoshin annabawa annabi ibrahim annabi musa muka fara da annabi ismail lokaci ya tike mana so yau za mu fara da kisar annabi ismail ne insha Allah Allah tabaraka ta'ala ki cewa wadkur fil kitabi ismail أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا
Allah madaukakin sarki yake cewa wato ta hanyar yabo ka ambata musu ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan littafi alqur'ani kissar annabi Isma'il dan gidan annabi Ibrahim khalilullah alaihi masallatu wassalam annabi Isma'il shine ake ce da shi walidu arabil hijaz baban larabawa gaba ɗayansu duk wani balarabe a duniya babansa shine annabi ismail duk wani larabci a duniya tushensa annabi ismail innahu kana sadiqal wa'di mutum ne mai gaskiyar alkawali ko ka ce mai cika alkawali ibnu jurai ya ce abin da ya sa aka sifanta shi da wannan sifa ta sadiqal wa'di bai taɓa yi wa ubangijinsa wani alkawari ba face sai da ya cika idan ya lazimci wata ibada ya ce zai yi to in Allah ya sa yadda sai ya yi ta duk bakancan da ya yi duk alwashi da ya yi sai ya cika alwashin shi sa Allah ya ce da shi sadiq alwa'adi wasu ka ce an ce da shi sadiq alwa'ad ne saboda ya ce wa babansa satajiduni insha Allahu minas sabirin lokacin da baban shi ya ce an nuna masa a mafarki ya yanka shi qala ya abati fa'al ma tu'mar yace ya babana ka aikata abinda aka umarce ka satajiduni da sannu zaka same ni insha Allah minas sabirin cikin masu hakuri lalle wannan ya zama sadiqar wa'adi mai cika alkawari lokacin da ya ce baban yayi lokacin da mahaifin ya gaya masa ba shine lokacin yankan ba daga baya Allah ya kawo lokacin da za a yanka shi kuma ya yadda sadiqar alkawari ya sa malamai suka ce cika alkawari yana daga cikin wato asifatul hamida kyawawan sifofi na yabo a tattare da mutum duk wanda in yayi alkawari yana cika wato wannan mutum ne cikakke khulful wa'di kuma yana cikin as-sifat ad-damima sifofi wato naki sifofin da ba a san su mutum ya alkawari ba zai cika ba sai ga bai zama mutum ba a gidanka ma baka da daraja inda kana alkawari baka cikawa a tsakanin matanka da 'ya'yanka baka da kima a idansu matukar za ka yi alkawari ba za ka cika ba shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wa sahabbai ayan nan da take cikin suratul saffi ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun ya ku wanda kuka yi imani me yasa kuke faɗan abin da ba ku aikatawa yaya mutum da hankalinsa zai zo ya rinka faɗin maganar da ba zai cika ta ba yaya mutum da radararsa da kimarsa zai rinka gaya mutane magana kuma yana sabawa mafi munin saba alkawari shugaba ya zo ya shirga mutane ƙarya ya amfani da matsayinsa da kujerarsa ya yi mutane ƙarya ta wannan ya fi komai muni da zubar da mutunci da kima da shekar da daraja lalle Allah yana fushi kuma yana uquba da azaba mutum ya rinka faɗin abin da baya aikatawa ka yanki magana kuma ba za ka aikata ba shi sa annabi yake cewa a hadisi ayatul munafiqi thalathun alamar munafiki guda uku ne idan haddasa kazaba idan yayi zance sai ya ƙarya yanda ake gane munafiki inda yayi maka magana to sai ya maka ƙarya wa idza wa'ada akhlafa idan kuma yayi alƙawari sai ya saba alamar munafiki shine yake warware alƙawari wa idza tumina khana idan aka bashi amana sai ya ci amanar waɗannan sifofi garanti ne in kaga mutum ya sifanta da su to kam lalle ya zama mai ya zama munafiki yayin da waɗannan abubuwan suka zamanto sifofi ne na munafiki to kenan kishiyar sifofin kuma sifofi ne na mumini wanda in ya zance yana faɗan gaskiya to kenan mumini ne wanda idan ya yi alkawari yana cikawa to kenan mumini ne wanda in aka ba shi amana yana tsara amana baya cinye amanar ko ta zance ko ta dukiya ko ta iyali ko ta yaya ko ta meye ma inda yana tsara amana baya cin amana to kenan mumini ne shi yasa Allah ya yabi bawansa annabi Ismail da sidqul wa'd cika alkawari haka manzon mu ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma sadiqul wa'di ne mai cika alkawari ne dan ya tabbata a hadisi la ya'idu ahadan shay'an illa wafa lahu bi manzon mu bai taba yi wani alkawari ba face sai ya cika masa alkawarin sa annabi ya yabi ibnu abil as ibnu rabi' mijin yassa zainab ya ce haddathani fa saddaqani wa wa'adani fa wafali wannan mijin yarsa ce zainab tana da miji abil as ibn rabi'a ya ce ya gaskata ni surikina ne ya gaskata ni ya mun zance ya gaya mun gaskiya sannan kuma ya mun alkawari ya cika mun alkawari wannan sai ya zama abun yabo ne gare shi tunda annabi ya yabe shi wa kana rasulan nabiya wannan dalili ne ala sharafi isma'il ala akhihi ishaq wannan yana nuna cewa idan ka hada annabi isma'il da annabi ishaq to wanda ya fi sharafa wanda ya fi ɗaukaka wanda ya fi matsayi a cikinsu shine ismail saboda shi annabi ishaq da allah ya zo sifanta shi sai sifanta shi da annabta kawai ya sifanta shi da me annabta kawai shi kuma annabi ismail wusifa bin nubuwati war risala sai Allah ya sifanta shi da annabta da kuma manzanci kaga abu guda biyu kenan wa kana rasulan nabiya annabi ne kuma manzo ko manzo ne kuma annabi ne imam ibn kafir yace wannan yana nuna mana lalle annabi isma'il sama yake da annabi ishaq alaihi wassalatu wassalam ya zo a cikin hadisi sahihi na imam muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa inna Allah astafa min waladi Ibrahim Isma'il na'am wani dalilin da yake nuna cewa annabi Isma'il a cikin ƴaƴan annabi Ibrahim shi fi kowa manzon Allah ya faɗa da kansa cewa Allah a cikin ƴaƴan annabi Ibrahim ya zaɓi annabi Isma'il mana Isma'il shine babba babba a matsayin matsayi ba wai a shekaru ba har ya faɗi ƙarshen hadisin daga cikin sifofinsa wa kana ya amuru wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiya
Allah ya ci gaba da yabansa wanda ana faɗin wannan sifofi ne jama'a don mu koyi da su mu koyi wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zaka annabi isma'il ya kasance yana umartan iyalinsa da yin sa kamar yadda yake umartan su da bada zakka wa kana inda rabbihi mardiya kuma ya kasance a wajen ubangijinsa yardadde ne wannan hada min as-sana'i al-jamil was-sifati al-hamida wal-khullati as-sadida kikkiawan yabo da sifa mai kyau da Allah ya yabo wannan bawan Allah yayi hakuri akan yi wa Allah da'a sannan kuma yayi hakuri akan umartan iyalinsa da sallah umartan iyali da sallah ba karamin aiki bane mutum ya dage a gidansa ana yin sallah akan lokaci ‘ya'yansa suna sallah akan lokaci matansa suna sallah akan lokaci mutum ya daki kirji ya ce insha Allahu yana da tabbacin iyalinsa suna yin sallah akan lokaci ai wannan ba karamar nasara ya ci ba a gidansa kai mutum ya zamanto ma yana ba da umarnin ma wannan annabi ya yi fice da umarni da iyalinsa ga iyalinsa da yin sallah kamar yadda Allah ya ce wa annabi wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk ka umarci iyalinka da yin sallah Allah ya umarci manzon Allah ya umarci iyalinsa da yin sallah musulmi ka umarci 'ya'yanka da yin sallah ka sa ‘ya'yanka su rinka zuwa jam'i ka sa ‘ya'yanka su rinka tashi suna sallah ka sa iyalinka su rinka sallah ka sa a gidanka a kula da sallah kada ka bari a tashe ka ranar tashin alƙiyama gidanka yana daga cikin gidajen da ake wulaƙantar da sallah kenan ka shiga cikin masu tozartar da sallah fa khalafa min ba'dihim khalfun أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا تشسا أكي يبيع النبي إسماعيل لو أنه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ya wanda ku imani ku kiyaye kawo kanku ku kiyaye iyalanku ku tsare kanku ku tsare iyalinku daga wuta wanda makamashinta mutane ne da duwatsu abinda ake rura wutar a hura wutar ta haɓaka mutane ake sa mata su ne itatuwa duwatsu ake zuba mata su ne mai itatuwa na'am karkai mamaki yanzu ba ga coal ana tona ba ba ana kai shi kamfani ana hura wuta da shi ba ai kaga kamar dutse ne kamar gawayi yake a cikin ƙasa yake to a ranar tashin alkiyama duwatsun nan da kake gani za a ɗiba a ta afka su a cikin wutar jahannama za su taimaka mata wajen ci saboda ƙarfinta ya fi ƙarfinta ci kara ko ta ci itace sannan kuma a daɗa ƙara mata da mutane ku kiyaye kawo kanku da ku da iyalinku wannan wutar da take jiran ku wanda akan wannan wuta akwai manya-manyan mala'iku masu kaushin sha'ani masu tsananin sha'ani kuma sufa masu da'a ne ba sa saba wa Allah abin da ya umarce su ana cewa su yi suke muruhun bil ma'rufi wa nahawhum anil munkar ku umarci iyalinku da kyakkyawan abu ku hana su munkari kakka bari ana saban Allah a gidanka kakka zama kai ne da kanka kake siyo kayan saba wa Allah kana tarawa a gidanka wani bawan Allah wani dan uwa yake bada labarinsa cewa wani makoci ne ya shiga cikin wahala talauci halin wayo Allah ya shiga uku ga makocinsa mai kudi mai hali mai rufin asiri amma kudinsa na banza aka ce wallahi a kayan kallo kawai lokaci-lokaci kudin sai ya shiga gidansa ya kwashe duk kayan kallon gidansa sai ya zuba miliyoyi a tsakanin talabishin da rediyo da kayan sauti da kayan kida da sufiku na zamani gidan yadda ka san shaidanu ne a ciki kuma wannan abu mamaki duk shekara sai ya yi wannan amma wallahi an zo ana neman taimako a wajensa aka zo makocinsa yana cikin wahala ya taimaka fi sabilillahi a fitar da shi daga halin da yake ciki da shi da iyalinsa kyat sai ya kashe waya ya ce kar a sake kiransa kudinsa ba na wannan bane kenan amma kaga ya taimaka wa iyalinsa wajen su saba wa Allah yanzu wani zai iya kashe wa iyalinsa duk wani kuɗi da zai kashe musu inda na fasadi ne da barna amma wallahi bai zai iya biyan kuɗin islamiyya ba kuma duk abin da za su je su yi na shantakewa da holewa a kashe kuɗi a yi biki a yi tsiya kuɗinsa ta nan suke tafiya amma wallahi baya iya biyan kuɗin makarantar islamiyya ta matansa ko ta yayansa kada ku kyale iyalinku malamai suka ce wala tad'uhum hamalan fata'kuluhum an-nar yawm al-qiyamah fasara ayar kada ku kyale iyalanku kara zube wuta ta zo ta cinye su ran tashi al'iyama shi yasa yazo a cikin hadisi Abu Hurairah yake cewa manzo Allah yana cewa rahimallahu rajulan qama min al-layl fa salla wa ayqadha imra'ata Allah ya ji kan mutumin da ya tashi da daddare yana sallar dare saboda ibada da raya gidansa da sunna sai ya dawo yana tashin iyalinsa yana cewa ku tashi ku tashi ku yi sallah iyali sallar dare fa ba ma sallar farilla ba idan ta ƙi tashi na zaha fi wacce halma sai ya yayyafa mata ruwa a fuskarta don ya kore mata baccin ta tashi ta bauta wa Allah karfe uku ta tashi ta bauta wa Allah karfe hudu ta tashi ta yi sallah da daddare karfe hudu da rabi in har ya kai ga matarsa ba za ta tashi ba yana sa mata ruwa a fuska wannan Allah ji kan wannan mutumin inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rahimallahu imra'atan Allah ji kan matar da qamat min al-layli fa sallat ta tashi da daddare ta ta sallah matan kirki masu sallar dare wa aiqadar zawjaha ta tashi mijinta inji annabi sallallahu alaihi wasallam fa in aba idan mijin yaki nadahat fi wajhihi ma sai ta yayyafa masa ruwa a fuskar sa wannan hadisi imamu ahmad da abu dawud suka rawaito shi hadisi ne hasan so ya ku yan uwana in Allah ya taimake ka samu matar kirki in ka ki tashi za ta jike kada ruwa a fuskar ka to wannan sai kai wa Allah godiya ai kwarai da gaske ba duka ba zagi annabi ya yabe ta mata ce ta kirki in kuma Allah ya hada ka da jagab to shikenan kaga sai ku je ku ta jagabewa amma wannan hadisin na faɗe shi na yi bayani amma a kiyaye fa hajiya ki kiyaye karki ce kin ji hadisi annabi ya ce Allah ya ji kan matar da ta watsa wa mijinta ruwa a fuska ki je gobe ki watsa masa ya baki takarda ai kwarai da gaske to a kiyaye sai an koya masa tukunna dan gaskiya wani wallahi duk hadisin da aka jawo shi ma wallahi bai zai yadda ba Allah ubangiji ya mana afwa to sai kuma Allah ya- ya cika wannan kissa da ambatan wani annabin kuma shine annabi Idris me yace واذكر في الكتاب إدريس na'am إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا
Allah madaukakin sarki yake faɗa ci gaba ya Muhammadu kai musu bayani ka ambata musu labarin wannan bawan Allah dattijo shine annabi Idris annabi Idris wani annabi ne da Allah ya turo shi kafin annabi Nuhu dattijo ne shi ma kwarai da gaske an ce tsakanin annabi idris da annabi nuhu ya kai shekara dubu sai da annabi idris ya zo ya yi zamaninsa bayan shekara dubu kai mutanen da sun daɗe sai allah ya kawo annabi nuh sunan idris ɗin shine akhnuh akhnuh ake cewa har inda aka je aka ce ibnu shis ibnu adam annabi idris shine annabin farko da ya fara nazari akan taurari sannan shine annabin farko da ya fara mathematics mathematics lissafi mutum na farko da ya fara lissafi an san dai lissafi ko to da duk ba a san lissafi ba shine ya fara yi kuma shine manzon farko bayan annabi adam shine manzo na farko bayan adam ma'ana bayan adam ba a turo wani annabi manzo mai wa'azi ba sai annabi idris so ka ambata musu labarin wannan bawan Allah mai suna annabi Idris na gaya muku ya riga annabi Nuhu kuma mun karanta da ku annabi Nuhu shi kansa sai da shekarar dubu babu ɗari babu hamsin yana wa'azi wannan annabi innahu kana siddiqan nabiyya Allah ya ce annabi ne mai lazimtan gaskiya bayan an girmama shi da annabta kuma aka la- girmama shi da lazimtar gaskiya ya yi fice ya yi suna da aikata gaskiya wa rafa'nahu makanan aliyya Allah ya ce mun ɗaukaka shi matsayi maɗaukaki sharafin nubuwa wa zulfa inda Allah Allah ya bashi matsayi da annabta a wajensa kuma ya ɗaukaka shi ilal makani la'ali zuwa ga matsayi maɗaukaki menene matsayi maɗaukakin Allah ya sa shi ya ba shi gurin zama a gidan aljanna hal hunaka sharafun a'ala min zalik shin akwai wata ɗaukaka sama da haka babu ai so annabi idris a takaicen takaicewa Allah ya kawo mana shi anan don ya rufe mana kissar waɗannan annabawa kuma shi ma sai aka ce ba baya bane ba mun ambaci annabawa da yawa a baya kowanne inda za ku koma kan ayoyin za ku ga da akwai wata sifa ta musamman ta daban da Allah ya girmama shi da shi su ne alladina an amallahu alaihim kenan waɗanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyina min diyati adam da Allah tabaraka wa ta'ala ya musu ni'ima cikin zuriyar annabi adam na mala أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصالحين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا نعم وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا نعم خروا سجدا وبكيا
bayan Allah ya jero mana waɗannan annabawa sai ce ula'ika alladhina an'ama Allahu alaihim waɗancan su ne waɗanda Allah ya musu ni'ima yani al'anbiya ilmadkurina fi hadhihi sura annabawan da muka ambace su a cikin wannan sura mutum goma ne akwai zakariya shine na farkon su ku duba ƙur'anin ku ku lissafo su wanda muka karanta annabi goma ne zakariya na farkon su annabi idris na ƙarshe to bayan allah ya ambace su gaba ɗaya sai ce to waɗannan dukkan su gaba ɗaya zuri'ar annabi adam kuma mun yi musu ni'ima an amallahu alaihim mun ni'imta su ya allah kai mana ni'ima imamul qurtubi ya ce أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ودن شنسوني ودن دعلا يمس النئمة cikin annabawa cikin zurriyar annabi adam ana nufin idris ne zurriyar annabi adam ana, ana nufin idris ne shi kadai sai ce wa mimman hamalna ma'a nuh da kuma wanda muka ɗauka tare da nuh anan abin da ake nufi annabi ibrahim ne shi kadai shine wa mimman hamalna ma'a nuh wa min zurriyyati ibrahim sannan kuma daga zurri'ar ibrahim anan abin da ake nufi zurri'ar ibrahim shine annabi isma'ila da ishaqa da yaquba dan su ne zurri'ar ibrahim kai tsaye wa isra'ila wa isra'ila ana nufin wa min dhurriyyati isra'il kenan isra'il abin da yake nufi anan Musa da Haruna da Zakariya da Yahaya da Isa shine isra'ila wa min dhurriyyati isra'ila anan Musa Haruna Zakariya Yahaya da Isa shi annabi Idris da annabi Nuh da annabi idris da annabi nuhu allah ya ba su sharafa da ɗaukaka ta samun kusantar annabi adam annabi idris da annabi nuhu suna da kusanci da annabi adam sun fi sauran annabawan dab da annabi adamu ibrahim kuma a cikinsu gaba ɗaya na ƙasan kenan shi ya fi kowa kusanci da annabi nuhu Ismaila da Ishaqa da Yaqub su ku ba wanda ya kai su kusanci da annabi Ibrahim babansu kenan Yaqub kuma kaga kakan shi ne kenan annabi Ibrahim wa mimman hadaina washtabaina da kuma cikin wanda muka shiryar muka zaba wannan ma'atufin ne ala qaulihi min dhurriyyati adam ma'ana har ma da waɗanda muka zaɓa muka shiryar wannan ɗin millit tab'id ne in ji malaman tafsiri mana yana ga cikin waɗanda muka yi musu ni'ima kenan ula'ika alladhina hadainahum su ne wanda muka shiryar da su zuwa ga hanya ta gaskiya muka zaɓe su don su ɗauki nauyin annabtar mu da manzanci da kuma ɗaukan wahayi su isar da shi zuwa ga inda Allah ya aike su ‘yan aiken Allah ne wakilan Allah ne a bayan ƙasa idan ka lura wannan maganganu da muka faɗa an haɗa wa waɗannan annabawa nau'i-nau'i na kyawawan ɗabi'u da Allah girmama su da shi kamar su al'amalu saliha kyawawan ayyuka da kuma ainihin wato matsayi maɗaukaki da kuma sun kasance cikin zaɓaɓɓun annabawa keɓantattu sannan kuma Allah ya shiryar da su da kansa wa mimman hadaina wajtabaina in ji Allah mun shiryar da su mun zaɓe su mun zaɓe su ga manya mun zaɓe su da ɗaukan annabta da manzanci so a nan gurin Allah ya yi kuɗin goro ne ga baki ɗaya ya yabe su ya girmama su shi sa imamu suddi shi ma da ya zo ya yi ta sharhi ya yi ta bayani kamar yadda imamu al-qurtubi ya kawo mana a cikin tafsirinsa Allah masa rahama an ce annabi idris shine tushen nasaba ta annabi nuhu annabi idris shine tushen nasabar annabi nuhu an ce ma shi yana daga cikin anbiya bani isra'il saboda hadisin al-isra da miraj da aka karanta lokacin da ya zo yana yau manzan Allah sallama sai ce marhaban bin nabi salih wal akhi salih amma da ya zo kan annabi bai ce walam yaqul wal walad salih ba kamar yadda annabi adam da ibrahim alaihi salam suka faɗa um, wasu malaman suka ce jinsin annabawa ake nufi a nan gurin gaba ɗaya jinsi na annabawa su aka yaba gaba ɗaya ba na wannan surar mutane goma kaɗai aka yaba ba suka ce gashi nan abin da Allah ya faɗa cikin suratul an'ami wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim sai ya ce wa wahabana lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina kaji wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa haruna wa kadhalika najzi almuhsinin yace wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas sai yace kullun min as-salihin sai yace wa isma'ila wa yasa wa yunus wa luta yace وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ومن آبائهم daga iyayensu wa zurriyatihim da zurriyarsu wa ikhwanihim da danginsu ƴan uwansu wajtabainahum mun zabe su wa hadainahum ila siratin mustaqim muka shiryar da su dukansu zuwa ga hanya madaidaiciya mai kakkiyar hanya har izuwa inda Allah ya ce zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadi walau ashraku ko la habita anhum ma kanu ya'malun ulaika alladhina hada Allah ulaika alladhina atainahum alkitaba wal hukma wan nubuwata fa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadi قل لا أسألكم عليه أجرا har izuwa ƙarshe kenan wannan jinsin annabawa ake nufi gaba ɗaya so ya ku uwana shi ma wannan aya ko in ce wannan annabi ko wannan annabawa Allah ya karrama su ya girmama su Allah ce idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya idan aka karanta musu ayoyin Allah ar-rahman sai su fadi suna masu sujjada wa bukiyan suna masu kuka suna zubar da hawaye wannan bayanin ne lirikkati mashairihim taushi da suke da shi a zuciyarsu ta yadda in an abinci Allah suna da shiddatu ta'assur tsananin samun tasiri da ayoyin Allah inda simai ayatin min alqur'anil karim idan sun ji ayoyin Allah bayan Allah na kwarai wannan jumla din isti'naf ne suka ce masuƙun ne li bayani idami khashiyatihim min Allah an kawo don a yi mana bayanin girman tsoronsu ga Allah wannan mutane suna da tsoron Allah ƙwarai da gaske ula'ika alladhina an'ama Allahu alaihim min sifatihim annahum idza tutla alaihim ayatul rahman waɗannan wanda Allah ya musu ni'ima daga cikin sifofinsu idan aka karanta musu ayoyin Allah ar-Rahman waɗanda ayoyin suna ƙunshe da girmama Allah da hujjojin Allah take kharru ala jibahihim sai su faɗi akan goshinsu sajidina wa bakin suna masu sujada suna masu kuka wa saqatu khadi'ina khashi'in sai su faɗi suna masu kankan da kai suna masu khushu'i khawfan wa raja'a suna tsoron Allah suna kanin rahamarsa wa ta'ziman wa tamjida dan girmama Allah rabbil alamin tabaraka wa ta'ala a nan gurin Allah a ayar sai ya hada musu tsakanin kuka da sujjada wai dan a nuna mana cewa bayan girmama Allah da suke da shi sosai to kuma su ashabu qulubin ne raqiqa mutane ne masu zukata masu taushi idan an kira Allah in an ambaci Allah in sun tuno Allah in sun tuno azabar Allah in sun tuno bayanin Allah a cikin alkur'ani bakau sai su fashe da kuka wannan sifar bayan Allah ne na kwarai suna da atifa jayyasha akwai alkhawf tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a cikin ma'anar a wannan aya aka samu su ayoyi a cikin alkur'ani da suke karfafa bayanin wannan aya qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladina utul ilma innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil azqani sujadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yazidhum khushu'a kaga irin wannan aya ce a wata ayar Allah ce wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i idan suka ji abinda aka saukar wa annabi na ayoyin alqur'ani sai kaga idanuwansu suna shekar da hawaye suna zubar da hawaye mimma arafu min al-haqq saboda abinda suka sani na gaskiya da aka faɗa a cikin alqur'ani yaquluna rabbana amanna suna cewa ya ubangiji mun yi imani faktubna ma shahidin Allah ka rubuta mu cikin masu shaida wannan ayoyi masu karamci waɗannan ayoyi masu girma da muka karanta suna mana bayani ne akan sifofin mumine masu gaskiya za ku ga duk annabi idan an kira shi sai a ce mai gaskiya ne kuma wannan yana nuna mana cewa mutanen ƙwarai suna tasirantuwa da alƙur'ani lalle musulmin kirki ya kamata ƙur'ani ya zama yana tasiri a gare shi tasirin da zai sa ka ji zuciyarka tana kaduwa wani zubin ka zubar da hawaye amma ba wai mutum ya zama yana tasirantuwa da kiɗa da waka ba yanzu wani ra'a sa ƙur'ani wallahi ko gezo bai zai ba ba abin da ya dame shi musamman an sa ba amma ana sa kiɗa za ga yana yana motsawa yana yana kadawa ma'ana ya shige shi kenan ana kida kenan yana murzawa yana yi saboda kidan kidan kidan ya ratsa shi amma lokacin da ake karanta alqur'ani makarancin qur'ani yana karanta qur'ani baya jin cewa wannan maganar Allah ne bari ta ratsa shi ta kara masa tsoron Allah da nutsuwa in ba a ci sa'a ba ma cewa zai a kashe a kashe to Allah jama'a to Allah ku takura mana a kashi na'am karanta maganar Allah din shine takura musu to bayan Allah dai na kwarai idan sun ji ayoyin Allah faduwa suke suna yin sujjada ya zo a cikin sahih bukhari daga mujahid ya tambayi abdullahi dan abbas yace afi as-sad sajidatun a cikin suratul sad akwai sajda yace na'am sai ya karanta masa wannan ayar ulaiikal ladina hada Allah fa bi hudahum muqtadi yace annabinku annabinku Muhammadu yana daga cikin annabawan da aka ce ku yi koyi da shirye su yace wa huwa minhum idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya ma'ana idza sami'u kalam Allah al-mutadammin hujajahu wa dala'ilahu wa barahinahu in sun ji maganar Allah da take dauke da hujjoji da dalilai da bayanai sajadu li rabbihim khudu'an wastikana sai su faɗi suna yin sujjada ga ubangiji don ƙanƙan da kai da nuna gajiya wasu hamdan wa shukuran nuna godiya wa Allah ala ma hum bihi ko fihi minan ni'amil azima saboda su nuna wa Allah godiya akan abin da suke ciki na ni'ima mai girma albuki a larabci an ce wa bukiyya ko kharru sujjadan wa bukiyya in an ce albukiyyu a larabci jam'i ne na bakin bakin a larabci mai kuka shi sa malamai suka yi ijima'i wato ala shari'iyyati sujud shari'a ne a yi sujjada a nan gurin duk wanda ya zo karatun ƙur'ani in ya zo ya karanta wannan ayar da aran lamma ya karanta mana yana zaman tilawa to ya kamata ya faɗi ya kuka ko ya sujjada don ya yi koyi da waɗannan annabawa da aka ba da labari to bayan sun zo bayan sun shuɗe arama me faru
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا
Allah maɗaukakin sarki bayan ya yi bayanin waɗannan mutane a su'ada rabotattun mutane tun da muka zauna muke tafsirin nan muke ta bayanin mutanen kirki annabawan Allah da Allah ya girmama su da kuma waɗanda suka bi su masu tsayar da dokokin Allah da umarninsa masu sauke farillan Allah waɗanda suke nesantar abubuwan da Allah ya haramta ya hana to sai kuma Allah yake gaya mana cewa ai fa khalafa min ba'dihim khalfun bayan su an samu wasu karnoni kuma wasu al'umma karnoni da suka shuɗe bayan waɗannan na kirkin da aka faɗa sai aka yi wasu karnoni wasu al'umma da suka shuɗe sifar su adha'us sala sun tozartar da sallah tunda Allah ya ce sun ɓata sallah to to lim, siwa salati adiya'u abinda ba sallah ba ya fi mamuni abinda nake so in ce da kai duk mutumin da kaga baya kula da sallah to ba mamaki dan an ce ma mazinaci ne na'am duk wanda kaga yana wulakantar da sallah ba mamaki dan kan ji an ce ma barawo ne duk wanda kaga baya kula da sallah to ba mamaki dan kaji an ce yana wulakanta iyayensa duk wanda kaga baya kula da sallah ba mamaki dan kaji an ce mai cin amana ne duk wanda kaga baya tsare darajar sallah ba mamaki dan kaji an ce maka dan fuwan nayi ne amma duk wanda kaji ake yana kula da sallah to sai ka yi mamaki kuma in aka ga yana yin wani abu wanda ke bai dace ba to an samu wasu mutane khalf da suka shuɗe a sala me yasa Allah ya fara buga misali da sallah anan li'anna salata imaduddin saboda sallah ita ce tushe ita ce fila filas na musulunci gaba ɗaya musulunci abin da ya ɗauke shi ya riƙe shi ya zauna daram da ƙam akwai sallah sallah ita ce khairu a amalin ibad mafi alherin aikin bawa sallah ita ce awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyama abun farko da Allah zai fara tambayan bawa ranar tashi al-qiyama tambaya ta farko ita ce akan sallah الصلاة أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات da suka wulakantar da sallah suka tozartar da sallah ba sa yin sallah ko ba sa yin ta akan lokaci ko ba sa yin ta mai kyau ko ba sa mutunta ta ko ba sa kimanta ta ko ba sa neman ilimi akan yinta akbalu ala shahawati duniya sai suka fuskanci sha'awa ta duniya na'am duk lokacin da mutum ya yi sakaci shedan ya yi masa wasa da hankalinsa ya hana shi kula da sallah to kuma zai kimtsa masa son duniya shi sa anan sai ya ce adha'u salata wattabahu shawat sai suka fuskanci duniya akbalu ala shahawati duniya wa maladhiha da dandanan duniya da more mata radu bil hayati duniya wa tuma'annu biha kenan suka yarda da rayuwar duniya suka ga ita ce wato wato duniya ta pleasing din su wato duniya ita ce suka yarda da ita ba sa son su rabu da ita waɗannan ha'ula'i sayalqauna gayya to su ne za su haɗu da gayya me gayya fasaufa yalqauna gayya fasaufa yalqauna khasara za su haɗu da hasara yawmal qiyama malaman tafsiri Allah ya musu rahama suka ce daga cikin ma'anonin gayya wannan kalma ta gayya da Allah ya kawo ya kawo ta ne akan masu cin mutuncin sallah masu wulakanta sallah masu tozarta sallah to gayya nan ita ce hasara da sharri a duniya mutum ƙarshen rayuwarsa ya zama ya mutu akan sharri wasu ka ce al-khusran wa dalal shine gayya hasara da bata shi yasa laraba sukan ce gawa fulan yagwi idan dalla idan mutum ya bata sai a ce gawa wan najmi idan hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa ko me wa ma gawa bai halaka ba kenan bai bata ba kenan wa ma yantiqu anil hawa wasu ka ce abin da ake nufi da gayya din nan wani kwari ne a cikin jahannama kwari ne mai zurfi a cikin wutar jahannama wanda ya kamata ka nemi Allah ya tsare ka da zafin wutar da yake cikin wannan kwarin na jahannama mai suna gayya wasu ka ce wani kwari ne amma na ruwan zafi a can ƙasar jahannama wanda idan an ƙona 'yan wuta suka ƙone suka ƙone suka tafarfasa ruwan jikinsu da ruwan ɗiwa da ruwan jini yake zuba yake taruwa a wannan kwari shine ake ce da shi gayya masu ɓata sallah masu tozartar da sallah ranar tashin alkiyama za su haɗu da gayya to kun ji duk waɗannan maganganun su ne abinda malamai suke cewa dangane da wanda yake ɓata sallah yasa manzon Allah yake cewa sallu ku yi sallah kamar aitumuni usalli kamar yadda kuka ga ina yin sallah yaya annabi yake sallah ya musulmi annabi yana sallah da kyakkyawar ruku'i da kyakkyawan sujjada da ɗagowa daga sujjada mai kyau karatu mai kyau mai tsafta dalla-dalla da tajwidi da sauti mai kyau haka annabi yake sallah amma yau ummata muhammad al'umma na muhammad sallallahu alaihi wasallam sai wanda Allah ya zaba sun canja sallar da annabi ya bar musu wanda masallacin da aka fi so masallacin da yake dan sharp sharp masallaci dan gaggawa yanzu yanzu a yi a gama musamman a watan ramadan fi fi fi allahu akbar allahu akbar sami allahu liman hamida allahu akbar rabbana wa lakal allahu akbar allahu akbar salamu alaikum ya tashi ya miƙe allahu akbar fatihar ba za ka ji ta baballanta na sura kan allah ji kanta wallahi limamai ku ji tsoron Allah wallahi duk wanda Allah ya bashi nauyin ya ja mutane sallah aka bashi masallaci ka sani cewa sallolin mutanen unguwarku da jama'arka yana rataye a gadon bayanka duk mutumin da ya zo yin sallah mai kwan yayi don Allah sai yake yi don ya birge mutane don mutane kar su ce ya takura shi yana yi ne kawai don a ce ai shi da wuri yake gamawa da wuri kake gamawa ga munan muna layi a layin ATM sai mutum ya yi awa guda awa biyu a iska ba lada kana bayan wata kafira ma watakila dole kuma ka haƙura wannan ba matsala kudinka ne fa da kanka ka zuba kudinka da kanka kudinka ne hakkinka ne amma wallahi sai su zubar da kai awa biyu kana jira ko ka je ga cek din kun jera cek ya fi talatin kawai sai yan bankin sai su kashe su ce ba network kuma ƙarya suke yi akwai network din kuma ba wanda ya sai magana kai suka yi magana wannan tsayi wanda za ka yi billahi azimu sai mutum ya tsaya minti arba'in da biyar sai ya tsaya awa ɗaya awa biyu an tsaya an yi carkwai carkwai kuɗinka ne halak malak ba wanda yi maka tilas ka ajiye in ka ga dama za ka yi cewa ka kwashe ka je ka zuba a ƙarƙashin gadonka amma ka haƙura wannan saboda kana da buƙata amma sallah yau wai mutane wai ba za a yi minti goma a yi sallah asubahi ba minti sha biyar a yi sallah asubahi wai an tsananta ina za mu je ina muke son zuwa sauri ba wurin zuwa a iska fa za ka zo ka gama ka fito a subayin ka zo ka ɗauki voice of america ka rike minti nawa za ka yi talatin ka shiga bbc nawa za ka yi talatin ka tsallaka jamus nawa za ka yi talatin awa ɗaya da rabi kaji masananta har da faransa ba awa biyu ya tafi a sauraron labari na ƙarya don galibi zancen wallahi wani ƙarya ne ƙarya ce kurin za a yi mata kwalliya a faɗa kuma ba uban da ya isa hana wai entertainment wai jiyar da mutane daɗi ya ku jama'a ku tsaya ku gyara sallaku na faɗa a cikin karatu abu na farko da za a tambaye ka a kiyama ita ce sallah idan sallaka ta yi kyau Allah zai karba idan sallaka ba ta yi kyau ba Allah ba zai karba ba da ƙarshe Allah ya ce su suwaye za su kubuta إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا نعم جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh